بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله السنة لمحمد بن يحيى الظهري yanzu da muke magana muna yammaci na asabar 18 ga watan jumadal ula hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1445 wanda ya dace da biyu ga watan disamba miladiya 2023 mun fara karatu a cikin littafin as-sunna na al'allamatu al'imamul allama al-hafiz alimu ahlil mashriq wa imamu ahlil hadithi bi khurasan abu abdullahi muhammad ibn yahya ibn abdullahi zuhuli annai saburi a zuhuli ya rasu hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama 258 wannan shine darasinmu na biyu a cikin jirgin darussa a cikin littafi da yake kunshe da aƙida ta magabata wanda za mu shiga kai tsaye insha Allah a cikin littafin da mai ruwaya yake cewa qala abu qala abul fathi al maqdisi rahimahullah fi mukhtasaru al hujjati ala tariki al mahajja abul fathi al maqdisi Allah ya masa rahama a cikin littafin mukhtasaru al hujja ala tariki al mahajja anan mun ga fi harafin jarra sai ka ce kuma muhtasaru shi yasa ya kawo a bracket wato hikaya ce ake yi kenan ita wannan fi din ba za ta yi aiki ba da haka fi muhtasaru sai zama an kawo shi ne ga asali yadda yake ba tare da aikin harafin jarra din ba a ba da aka ce fi muhtasari to fi din ta yi aiki a nan kenan fi muhtasaru alhujja ala tarikil mahajja qala abu umara أحمد بن محمد بن حفص الحيري أملى علينا محمد بن يحيى الذهلي قال السنة عندنا أبو عمر أحمد بن محمد بن حفص نكتشيوا أملى علينا محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله wato malam muhammad dan yahya az-zuhli ya mana shifta ya mana imla'i qala me yace to daga nan duk abin da zai biyo magana ce ta Muhammadu bin Yahya Zuhuri kenan yace as-sunnatu indana sunna a wajenmu al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu wa huwa qawlul mithaqi alayhi ahidna ahlal ilmi wa anna al-a'mala wal fara'ida wa a'mal al-jawarihi fi ta'ati Allah azza wa jalla ajma'a min al-iman malan yace al-imanu shi imani qawlun wa amal zance ne da kuma aiki wannan makaranta kamar yadda al-humaidi a cikin usul sunna yake fada wa annal imana qaulun wa amalun wa annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu la yanfa'u qaulun illa bi amal wala amal wa qaul illa bi niyya wala qaul wa amal wa niyyatun illa bi sunnah kaga wa annal imana qaulun shi imani a zance ne ƙaurin shine ƙaurin kalbi da kuma ƙaurin lisan faɗi wanda yake a zuciya zama a zuciyar haka yake da kuma zance ne wanda yake a harshe ƙaurin wanda yake na zuciya tasdiq gasgata wannan da tabbatar da shi والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم متقون ولما يدخل الإيمان في قلوبهم إيمان بيشي a cikin zukatansu kunga kenan imani yana nan fil qalb kenan ko innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu kunga sun gazgata ba su shirka ba eh ba su shirka ba da haka wa annal imana qaulun to qaul akwai na alqalb akwai wanda yake shi kuma na al-lisan al-lisan shine zaka annutuq da shahada misali qulu qulu amanna sai aka ce walamma ya dukhulul imanu fi qulubihim bai shiga a cikin zuciya ba to dalili kuma akan al-imanu qaulun ne bil lisan shi da qulu amanna ku ce mun yi imani wa idza tutla alaihim qalu amanna wakinan alqawlu bil lisan innahu alhaqqu min rabbika inna kunna min qablihi muslimin ga hadithin ibnu umar أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم آه على الله وحسابهم على الله هكا وأمل شما أمل أكو عمل القلبي wa amalul lisan wal jawari akwai aiki na zuciya akwai aiki na harshe da kuma na gabbai akwai amalul kalbi shine niyya irin su niyya mahabba tsoro tawakkali da sauransu wannan duka ayyuka ne wanda suke na me amalul qalb a'mal ne wanda suke na qalbiyya alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أكوي أدلة موسيوة أكن ونا أكوي أدلة موسيوة أكن شي sannan za mu zo mu je na karuwa kuma na raguwa shine Humaydi yake cewa al-imanu qawlun zance ne wa amal da kuma aiki wanda duka imani ne yazidu wa yankus imani yana daɗuwa yana ƙaruwa wa yankus sannan imani yana raguwa ina dalili akan cewar yazidu wa yankus kamar da malamai suke faɗa yazidu wa yankus yazidu bil ta'a ko wa yankus bil ma'siya wannan da ijma'in magabata wannan haka yake daga cikin adilla akan zancen Muhammad bin Yahya az-Zuhli cewar yazidu wa yankus liyazdadu iman kun ziyada ta imani liyazdadu imanan ma'a imanihim akalla ke cewa walladina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazdada alladina amanu imana da haka al'iman yazid idan aka ce yana karuwa kenan kuma yana raguwa yana karuwa yana raguwa yazidu yana samun wa بالمعرفة والطاعة كما عند ابن بطة يكي فدا رحمه الله وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية يتي وبهذا نزل الكتاب وأن القرآن يسبك وبه مضت السنة وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجي خبيب ibn batta yake cewa babu wanda zai inkarin wannan ko ya saba mashi face murji'i wanda yake bai muni wanda zuciyar shi ta samu maridu qalbuhu wa zaga basaruhu to wannan zai samu wannan amma dai babu da haka wannan abu ne wanda yake a jali kamar da wanda yake faɗa abul hasan al-ash'ari cewar wa ajma'u ala anna al-imana yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah ka kuma ga risala ila ahli thagr ta abul hasan al-ash'ari yace magabata sun haɗa a kan cewar lalle shi imani yana daɗuwa da ɗa'a ga Allah yana raguwa kuma da saɓan Allah to shi ne ce yazidu wa yanqus wa huwa qaulul mithaq wannan ma shine zance wanda yake na alƙawari wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna al-bahari ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan malam ya ce alaihi da wannan ne a hidina ahlal ilmi maka da suke ma'abota ilimi wa annal a'mala wal fara'ida kuma lallai al a'mal ayyuka wal fara'id da fara'id wa a'mal al jawarihi da ayyuka na gabbai fi da'atillahi azza wa jalla sai daga cikin da'a ga Allah ajma min al iman imani duka ya tattaro wannan duka wannan ayyuka ne wanda suke na imani to har iya malam bai kasa a gwiwa bai ce wa annal qadara khairahu wa sharrahu min Allah azza wa jalla kuma lalle kaddara da ta alheri da kishiyarta su duka wannan suma min Allah azza wa jalla daga Allah ne shi ba ka wannan homai ke ce mana a sunnatu inda na ayyumina ar-rajulu bil qadar tun yi imani da kaddara alƙadar alƙadaru a lugha shine alƙaba'u wal hukum na anzalnahu na anzalnahu fi laylatil qadr ai al-hukum to shine a al-qadr to in muka ɗauke shi kuma a shari'a shine abin da Allah ya kaddara kenan tun can can can can tun ga azal kenan ya abin da Allah ya kaddara zai faru ya rubuta shi a cikin a lauhu al-mahfuz inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa kana amrullahi qadaran maqdura ga hadisin ah, Umar ko an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi mm, wa sharrihi to wannan akwai adilla ah, masu yawa da zantukan malamai Ah, al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi yana cewa ajma'a a'immatu salaf a'imma na salaf sun haɗu min ahlil islam ala alal imani bil qadar akan imani da qaddara khairihi wa sharrihi ulwihi wa murrihi mai daɗi da marar daɗi qalilihi wa kathirihi kaɗan ko da yawa bi qada'illahi wa qadarihi hukuncin Allah da kuma qaddar shi la yakunu shay'un illa bi iradatihi ba abin da zai kasance irin nufi na Allah wala yajri khairun wa sharrun illa bi mashi'ati babu wani alheri ko sharri da zai gudana face da mashi'a ta Allah kenan mun sani kuma Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayar sa kan me kaza ku in dai ku ne ake tambaya so haka akwai adilla masu yawa a akan shi ma wannan to malik ya ce wa annal qadara khairahu wa annal qadara khairuhu wa sharruhu min Allah qad jaffa alqalam alqalami da ya riga ya bushe bima huwa ka'inun ga dukkanin abin da zai faru ga dukkanin abin da zai kasance to an riga an dauki alqalami Allah ya kaddara shi ya rubuta shi ka'in ila an taquma sa'a har zuwa tashin kiyama alim Allahu jalla wa ala al-ibada Allah ya sani wanda mai girma wanda ya ɗaukaka Allah ya san al'ibada ya san bayan shi mahum amiluna ya san abin da za su aikata wa ila mahum sa'irun Allah ya san zuwa ga ina ne za su je kuma wuta za su ko aljanna duka Allah ya san wannan wa amarahum Allah ya umarce su wa nahahu kuma Allah ya yi hani faman lazima amrallah duk wanda ya lizumci umarnin Allah ta'ala maɗaukaki wa a ta'ahu ya Allah ɗa'a wa atharahu fifita shi fa bi tawfiqin lahi azza wa jalla to wannan da daga dakatar ne daga Allah amma wa man taraka amrallahi duk wanda ya bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa rakiba ma'asiyahu ya bi laifukan shi ya hau laifukan shi suka mashi jagora fa bi khidlanin lahi iyahu to wannan kuma da taɓewa da wulaƙantarwa ne daga Allah so wannan kenan malin ya ce wa man za'ama anna listita'ata qabla al-fi'l bil jawarih ilayhi in sha'a amila wa in sha'a lam ya'mal faqad kadhaba bil qadari wa radda kitaballahi azza wa jalla nassan wa za'ama annahu mustati'un لما لم يرده الله عز وجل عز وجل ثناؤه ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول ولكن نقول الاستطاعة في الأبد مع الفعل فإذا عمل عملا بالجوارح من بر وفجور علمنا أنه كان مستطيعا للفعل الذي فعل فأما قبل قبل أن يفعل فإنا لا ندري لعله يريد أمرا فيحال بينه وبين ذلك والله جل اسمه مريد لتكوين أعمال الخلق ومن ادعى خلاف ما وصفناه فقد وصف الله عز وجل بالعجز وحلك في الدهين daga wannan gabaci da za ta ɗauki bayanai kuma ga lokaci ya tunkare mu za mu ringa minti goma sha biyar ne da haka nan za mu tsaya sai Allah ya haɗa mu a cikin darussa masu zuwa sai mu tashi a wannan gaba da yake cewa wa man za'ama anna listita'ata qabla al-fi'li bil jawarihi ilayhi insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah